اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوا أولا بابا مسلاتي من البركة مسلاتي بابا مالمي مدكي أنغور هوساري a layin kasuwa na Monday Market a tsakiyar birnin garin Maiduguri birnin Shehu a jihar Borno ta Najeriya. A yau muna yammacin talata shida ga watan Ramadan. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara ta 1444 wanda kuma ya zo daidai da yammacin 28 ga watan uku miladiyar annabi Isa ɗan Maryam shekara ta 2000 da ishirin da uku daidai muna cin sura mai albarka suratul anfal ita ce sura ta takwas a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma da gar Allah a yau za mu tashi akan aya ta arba'in da ɗaya daidai faɗin Allah mai girma wa alamu annama ghanimtum min shay'in muna roƙon ubangiji Allah kai mana mawafaka da abin da za mu karanta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خلقه وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء كبير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبنجي ما يجرما لتوكك يتي واعلموا ويسني ياكو مسلمي أنما غنمتم من شيء cewa duk abin da kuka samu na daga ganima min shay'in na daga ko menene abin abin dabbobi ne kuɗi ne yadudduka ne garin abinci ne filaye ne gidaddaji ne motoci ne nafef nafef ne mashin ina hawa kekuna ne hansir hansan ne in dai ganima ne a wajen yaƙi Allah ke fa'anna lillahi khumusahu to lallai ɗayan biyar in abin na Allah ne ɗayan biyar in abin na Allah ne walin rasuli da manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walidil qurba da ma'abota kusanci su ne iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal yatama da marayu wal masakini da miskinai wa bani sabili da kuma dan tafarki duk abin da aka samu a wajen yaƙi shi ake kira ganima to ganima duk abin da aka gwabza fada aka yi kare jini biri jini aka yi fito na fito aka samu da ƙyar da yaƙi shi ake kira ganima an gane ko kamar yadda malamai suka faɗa in kun duba ƙarƙashin wannan aya a cikin tafsiri na ibnu kasir sun rarrabe tsakanin ganima da fai'u da kuma annaflu wannan abubuwa ne guda uku shi sa farkon surar Allah ya buɗe ta da yas'alunaka anil anfal yace qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa adi'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin to annafalu abinda aka samu a wajen yaƙi a cikin ganima shugaba ya ɗibi abin da ya ga dama ya bawa mutum to kai da aka bawa wannan abin sunansa annafalu a wajenka abin da ka samu ba tare da wahala ba shi ake kira annafalu abin da aka same shi da gumurzu aka yi fito na fito aka kashe arna aka mutsuke hancinsu kamar yadda Allah ce wa idunahum mastada'atum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum wa akharin min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum to irin wannan makiya addinin Allah idan aka turmuje su aka mutsuka hancinsu aka musu fayyadima guhu a wajen yaki aka ci nasara to duk abin da aka samu ana kiransa ganima har mutane bayi rubutattu sunansu ganima duk za a rarraba su a cikin ganima da duk wanda aka bawa an ba shi ganimar yaƙi in aka je yaƙi tare da shi alfai'u kuma wasu malaman suka ce da ganima da fai'u ɗaya ne wasu malaman suka ce a'a fai'u daban fai'u shine abin da aka samu na ganima ba tare da an yi gumurzu ba a wajen yaƙi aka same shi amma ba faɗa aka yi ba shi ake kira fai'u wasu malamai suka ce babu bambanci tsakanin fai'u da ganima duk abu guda ɗaya ina fata dai ana fahimta to kenan idan aka samu wannan ganima na wajen yaƙi za a raba shi kashi biyar kashi ɗaya na Allah ne fa anna lillahi khumusahu kashi ɗaya na Allah ne in aka raba gida ɗaya biyu uku hudu biyar to shi kashi ɗayan za a raba shi kashi shida wakila aka ce kashi biyar ɗinsa za a bar shi shi ma kashi ɗaya ɗayan cikin biyar za a raba shi kashi shida ko kuma a bar shi kashi biyar shugaban yaƙi zai kamfato da hannunsa haka damba ɗaya ko hafuna guda biyu suna tafin hannu guda biyu sai ya ajiye zai ce wannan na Allah ne ma'anar na Allah duk wani abu in ya tashi na gyaran masallacin ɗakin Ka'aba masallacin maka mai alfarma masallacin madinan manzon Allah ko wani masallaci a yau na musulmai to duk da wannan kudin za a yi idan ya tsage ko ana so a jawo wutar lantarki ko ruwan famfo bohol ya kafe ko wani abu ana so a tona wani abu duk da wannan kudin saboda an ce lillahi na Allah sannan kashi ɗaya kuma walin rasuli na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kashi ɗaya kuma walidil qurba na ma'abota kusanci da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam su ne zil qurba su ne banu hashim da banu muttalib wayannan biyu su ake kira bil qurba sai kuma iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matayensa da yayayensa da jikokinsa wayannan su suka hada zil qurba sanin kowa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi shi manzan Allah dan dangi ne ɗan dangi ne shi manzan Allah, ta ko'ina uwa da uba abin wa umman, hissan wa ma'anan, sharafan wa ƙadarar, ina fata an fahimta, manzan Allah shi ɗan dangi ne. To manzan Allah kasancewar Allah ya aiko shi yana maraya sai wasu daga cikin danginsa sai suka guje shi, sai suka ƙi shi. Tunda sun ƙi shi, wayannan kuma banu Hashim da banu Muttalib sai suka taimaka wa manzan Allah. Daga cikinsu akwai musulmai akwai kuma waɗanda suka taimaka masa don kishin ƙabila a mitar jahiliya ina fata an fahimta to wannan kishi na ƙabilar suka ce ba za mu bar ɗan uwanmu a walaƙanta shi ba matuƙar mu muna da rai amma fa su ba musulmai ba lokacin da aka tsare manzo Allah a Sheib da wajen shekara uku a wannan waje duk tare da su aka yi suna gadin ɗan uwansu dan ko ta kaji ta kazo amma su ba su musulunta ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirarsa shi waliduhu ibnu abdullahi shi dan abdullahi ne abdullahi dan abdul muttalib ne abdul muttalib kuma dan wane ne dan hashim hashim kuma dan abdul manaf to shi hashim yana da yaya akwai hashim akwai muttalib akwai abdul sham akwai naufal da naufal da abdul sham sai zama cewa ba su mara wa manzon Allah baya ba amma ba duk tushen su ɗaya ne kuna fahimta ta tushen su ɗaya ne su hudu ne a wajen mahaifinsu abdulmanaf ya haifi hashim ya haifi mutallib ya haifi abdushams ya haifi naufal wa'annan guda biyu abdushams da naufal sun suke taimakawa ƙurayshawa akan su zo su yaƙi manzon Allah su kashe su ba ta san da'awar da manzon Allah yake yi wa'ancan kuma guda biyu banu hashim da abdul mutallib da banu mutallib da suke taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzon Allah dangane da su yace su biyun shay'un wahid nasabahuma wahid hum a amami inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka san samu daraja na har abada daga bakin Muhammadur Rasulullah amma waɗancan biyu ba sa cikin dangin manzon Allah manzon Allah ya cire su nan ne nake so mu fahimta a ilimi na addini kada ga mutum nasaba ne dan wane dan wane dan wane dan wane wanda ya fahimci addini ya taimaka wa addini shine danginka wanda bai taimaka wa addini ba jini ne ya hada ku amma ba danginka ba Allah ka sa ne muna ganewa to da haka walijil qurba kashi ɗaya na ma'abota kusanci sannan walyata ma da marayu wane ne maraya wasu suka ce wanda ya rasa uba sawa'un namiji ne shi ko mace wani suka ce a'a idan namiji ne sai in ya rasa uba shi ne yake zama maraya idan mace ce in ta rasa uwa ita ce take zama marainiya to amma dukkanin su ana kiran su marayu shin kowane maraya za a bashi kashi ɗaya daga cikin kumusu ko ba kowane maraya bane ake bashi irin wannan kuɗi malamai sun kai sun kawo wasu suka ce kowa ma za a iya bashi ko da duk ƙasar nan arzikinsa ne ko da duk jiragen ƙasar nan nasa ne ko da duk manyan kamfanonin ƙasar nan duk nasa ne shi ma yana samun wannan rabo na komusu za a cire a bashi wasu ka ce ba za a bashi ba wani shi ne zancen da kusan ya birin jaye idan yana da arziki irin wannan to shi baya cin gado idan irin wannan rabon ganima ya zo ai shi dukiyarsa ma ta fi ƙarfin wannan ganima me zai da ganima ko na fata dai ana fahimta amma duk da kasancewar arzikin da Allah ya bashi me ya sunansa maraya da shi shi ma yana cikin jerin lissafi in ba shi da shi sannan wal masakini sai kuma miskinai wanda ba shi da shi shi ne ake kira miskini wanda ba shi da abincin da zai kashe shekara guda a gidansa ya ke kira miskini wanda yake da abincin sati ɗaya abincin sati biyu wannan duk miskini ne amma wanda ya fi ƙarfin abincin wata shida abincin shekara wannan ba miskini ba ne wannan attajiri ne ina fata an fahimta attajiri ne ai abinci shine mutum in kana da abinci ba za ka damu ba yanzu duk wanda yake da shinkafa da masara da wake da gyada da mai da manja da magi da tattasai da attarugu da kubewa da kuka da karkashi a gida duk an daka su gaba an ajiye ko ba shi da kosisi ya fita menene matsalarsa yana da matsala ga wata daddawa ga wani yajin daddawa su social a gefe yana da matsala ba shi da matsala sai dai kawai in ya fito masallaci ya ji kuna magana kan shi wallahi garin ne buhari ya kakkau a da allah rufa asiri allah rufa asiri sai ya gida sun fiye fiye amma da ba shi da shi shi ma sai ya tofa albarkacin bakinsa to wannan miskinanci ne yake kawo haka a kenan yana fa'idantar da mu in ka ga mutane a majalisa a zaune to rashin aikin yi ne yake zaunar da su a majalisa inda akwai aikin yi ba za a zauna a majalisa ba har a yi ta musu har musun ya kai ga dambe har ya kai ba a magana a koma kamar jahiliyyar farko duk abin da ya haɗa kare mutum na kiyayya kar ku wuce kwana uku ba ku yi magana da shi ba kwana uku yau raina ya ɓaci ranka ya ɓaci to muna cikin fushi shikenan ka wuce na wuce gobe haka ka wuce na wuce jibi in naga za ka wuce to sai na ma sallama wani assalamu alaikum to wa alaikum salam ba kai bane kaza kaza kaza inda ba kuma kai hakuri ba kuma ya riga ya wuce shikenan wane Allah kiyaye na gaba haka sai ai musafa ke dan ya ji kunya sai ya je har bayan duniya yana kuka ya so ya dasa gaba da da karfa sai har zuri'a da ƴaƴa da jikoki a cikin zukatanku amma Allah ya warware ta haka ake fama da al'umma a yanzu haka zaman da ake duk lokacin da ka fahimci haka yayi kokari ka zauna da mutane lafiya kira mutum ka ganar da shi kuma ka ba shi haƙuri kuma ka ce ga manufofinka ya fahimce da shi kenan sai a zauna lafiya Allah ka ganar da wani mataki ne da miskinai ana ba su ɗaya cikin khumusu inna sai wa bani sabili miskini shine dil hajati min almuslimina ma abokin bukata daga cikin musulmai sai wa bani sabili sai dan tafarki wanda ya taso daga wani gari zai wuce wani gari ko wata ƙasa to shi ma ana ɗiba a bashi daga cikin wannan dukiyar ganima da aka samu an gane ko har ya guziri ya abin da zai ishe shi idan mun gane wannan sai mu gode wa Allah to bayan wannan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan idan aka samu ganima a wajen yaki ana cire rabon manzon Allah ko ba a cirewa ana cirewa ko ba a cirewa ana cirewa ana cire rabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan rabo gaba ɗaya bayan an raba shi kashi biyar an ware kashi hudu kashi ɗaya shi za a raba shi gidajen waɗannan da muka faɗa an gane ko su za a raba musu walin rasuli walin zil qurba wal yatama wal masakini wa bani sabili kashi nawa kenan kashi biyar kenan kashi hudun da ya rage kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shugaban yaki shine kuma zai dauka ya bawa duk wani wanda yake so koda bai bi yaki ba sannan sauran kashin kuma sai ya raba wa waɗanda suka je yaki wanda ya je da kafa a bashi kashi daya wanda je da doki a bashi kashi uku rabo uku ɗaya nasa biyu na dokinsa domin doki yana cin abinci da yawa doki ba yana cin abinci da yawa yasa duk gidan da aka ɗaure doki shaidanu ba sa daga cikin wannan gidan duk gidan da aka ɗaure doki fir shaidanu ba sa daga cikin wannan gidan akwai albarka a cikin gidan in dai ana bin Allah ba a cikin gidan ina fata an fahimta doki haske ne babba a gida shi yasa manyan da da yamma suke hawa doki daga sun sabo sun sa fararen kaya an sa libri an hau kan doki ana tafiya a layuka ana duba jama'a kwararraf kwararraf kwararraf assalamu alaikum anan goro anan goro kwararraf kwararraf kwararraf akwai burgewa a ciki doki sai da Allah ya yi rantsuwa da shi guri da dama har tafiyar sa Allah ya yi rantsuwa da shi da ta wal adiyati babuha fal muriyati qadha fal mujirati subuha fa asarna bihi naqa'a fa wasaqana bihi jam'a duk akan doki Allah ke magana Allah ke innal insana li rabbih lakadudun wa innahu ala zalika lashahidun wa innahu li hubbil khairi lashadidun in ya samu kudi baya san bayarwa san to akwai rawa Allah kare mu to wannan guda daya shine bayan an raba wa mayaka daya na wanda yake tafiya da kafa kashi biyu na doki ɗaya kuma na mai doki kaga yana da kashi nawa kenan uku kenan da haka za a raba duka wayannan kuɗin ganima idan aka samu insha Allah shine wabin sabili manzon Allah Allah yake in kuntum amantum billahi za ku yi haka ne in kun kasance kun yi imani da Allah in kun yi imani da Allah wannan dokar da Allah ya kafa haka za ku yi a cikin rabon da aka samu gabaki daya an gane ko hadisi ya tabbata cikin sahihaini daga cikin hadisin Abdullahi dan Abbas ya tafi hadisi wafdi Abdul Qais anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lahum manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace musu wa murkum bi arba'in ina umartan ku da da abubuwa guda hudu an gane ko sannan wa anhaakum an arba'in kuma na hane ku ga abu da abubuwa guda hudu na farko sai ce amurkum bil imani billahi ina umurtan ku da yin imani da Allah thumma qala sannan sai manzon Allah sai ya ce musu tadaruna mal imani billahi ko a tadaruna mal imani billahi shin kun san menene imani da Allah kuwa manzon Allah sai ce shahadatu an la ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullahi shaidawa annabi Muhammadu manzon Allah wa iqamus salati da tsaida sallah wa ita'uz zakati da bada zakka sai manzon Allah sai yace sannan kuma wa an turaddul khumusa min al min al min al maghrib wa an wa an tu'addul khumusa min al ganami sannan ku bada ɗayan cikin biyar na daga ganimomin yaƙi da aka samu to za a ba da wannan ganima ne in kuntum in kun kasance fa amantum billahi kun yi imani da Allah to fa'ala mu zalika sai kusan haka inji malam suyuti an gane ku sannan wa ma anzalna ala abdina kuma kun yi imani da abin da aka saukar ga bawanmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan adaki ne akan abin da ya wuce duk wanda ya yi imani da abin da aka saukar manzon Allah shine alqur'ani to zai yi abin da Allah da manzon Allah suka ce ayi yawmul furqani ranar rarrabewa shine ranar rarrabe ƙarya da gaskiya shine ranar yakin badar kenan yawmal taqal jam'an ranar gamuwa da runduna guda biyu almuslimuna wal kafiruna fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan liulil absar ina fata an fahimta ɗaya ɓangaren suna faɗa ne don Allah ɗaya ɓangaren kuma suna faɗa ne don ɗaukaka ko ban obalul kabirul a'ala su ne su abu jahal kenan an gane ko to wa'annan ɓangarori guda biyu ubangiji subhanahu wata'ala ce yawmul taqal jam'an ranar gamuwa da juna shine ranar yakin badar inda aka gamu ba gudu ba ja da baya sai Allah sai ce wallahu ala kulli shay'in qadir wallahu qadirun ala kulli shay'in Allah mai iko ne a kan dukkan komai.
Izautum bil udwati dumiye wa hum bil udwati alquswe warkabu asfala minkum ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake, Ku tuna mana, iza antum yayin da ku innan sahabbai bil'udwati duniya kuna kan gaba kuna kan gaba ta kusa da Madina, kuna kan gaba ta kusa da Madina, wa hun bil'udwati al'uswa, su kuma kafirai suna kan gaba mafi nisa daga garin madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam warrakabu a lokacin karafka kuma ayari na Abu Sufyan asfala minkum suna can ƙasa da ku domin lokacin Abu Abu Sufyan kamar yadda muka yi bayani da ya fito da kayan nan sai ya samu labari manzon Allah ya fito manzon Allah ya fito zai tare shi kuma babu wata hanya ta zuwa garin Makka daga Sham dole sai an bi ta ina ta badar badar hanya ce babba wanda nan ne hanyar da ake bi babban waje ne har gobe in ka ji zaka an yi essence manya manyan essence ko don ko wata hudu hudu ko suna tafiya to wannan wajen da ya ji haka sai ya samu wani mutum mafi sauri da wasiƙa sauri ka je ga yakurin shawa zo su tare kayayyakin su gabaki ɗaya dukiyoyin su ni kadai ba zan iya ba arrakabu kenan bayan an tafi abu jihar ce ai ba zai yiwu ba to tsakaninsu da badar daga maka zuwa badar ya kai wajen kilomita kusan 300 da wani abu kaga ba za su iya zuwa da wuri ba shi kuma abu sufiyan ya ce to wace dabara zan yi dan na tsira da wa'annan kayayyakin saboda an so kaya da kuɗaɗe maɗuɗu shi kuma manzon Allah nufin karshe da sahabbai sun fito ne su karɓi wannan kayan a madadin kayansu da aka karɓa lokacin hijira a garin makka da haka sahabbai ba su yi shirin yaƙi ba sabai suka fito wani ma ba shi da komai a jikinsa jiya mun yi bayani ko wani ma ba shi da komai a jikinsa kawai ya fito ne don san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun fito al'amari sai ya canja al'amari sai ya saki Allahu akbar Allah kuma yayi haka ne liya qadiyallahu amran kana maf'ula shikenan da wa'annan arna suka taso gungu guda zuga guda manya-manyan maka wane kenan wane kenan wanda idan babu su babu maka gabaki daya abu su fiya shi kuma Allah sai sa masa basira sai ya bi ta asfalan minkum can kasa kusa da baharul maliya ya dogon zagaye ya dogon zagaye ya ji kawai Allah ya rahamarsa sai ya tsira da wannan kaya zan yana nuna mana badar tana ina tana sama tana tudu inda ya bi kuma kwari ne inda Allah ta idza antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al uswa war rakabu asfala minkum ya Allah ta walau tawa'attum laqtalaftum fil mi'ad shi kenan shi ya sha sai ya aika ya ce ni ba na riga na tsira da dukiya ku dawo ba sai kun je ba haba mana abu jahal da yake Allah ya kaddara kwana ya kare sai ya juye rigarsa haka gaba ya koma baya baya dawo gaba to ga al'adar balarabe in yi haka abin da za a yi ba za a fasa ko za a mutu sai an yi ya ce wa mu ya ce yadda muka ɗebo makiɗan nan ana mana goge ana mana kiɗa ga 'yan mata suna mana rawa sai mun je badar an yi mana tanti mun zauna mun ci alkaki mun ci nama an soke raƙuma ya yi ta cike alfahari ya ta cike baki ashe ya yi kwanansa ne ya ƙare misali haka Allah yake al'amuransa shi kenan aka tafi wajen yaƙi aka ce ne sahabbai da suka gansu sai da gansu ɗan kaɗan ne su ma da suka gansu a ido ɗan kaɗan ne manzan Allah ne ya yi mafarki wanda za mu samu ayar a gaba ya yi mafarki Allah yana mata albishir ai kafirai ɗan kaɗan ne daga an je ma kawai annan awa ɗaya ma ya yi yawa an mutsike su kawai an dawo bai kai ma wankin hula wahala ba wankin hula zannan nan akwai wahala sai an jiga sai an yi waye sai an yi wa wannan ina fifi fifi kawai an dawo gida Allah ya karanta wa yuqallilukum fi a'yunihim ma Allah ya ƙara karanta sahabbai shikenan ashe Allah ya haka ne dan ya tabbatar da wani al'amari kafirci ana so randan ya bar doron ƙasa gaba ke bayan sun fito aka yi fito da fito aka yi gumurzu kafin a yi gumurzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai tambaya an gane ko sai dai tambaya lokacin yan leƙen asirinsu masu shayar da su ruwa sun fito suna ɗan yawo suna neman inda ruwa yake mafi kusa su biyu sai aka kama su kusan wa da ƙani an gane ko bayan an kama su aka yi su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka samu manzon Allah yana nafila manzon Allah an zo yaki shi sallah yake sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana sallah waja'ala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahuma liman antuma suna tambayin su ko kuma su wane ne fa yaqulani sai suke ga musu nahanu nahanu suqatu nahanu suqatu nahanu suqatu liquraish mu masu shayar da ƙurashawa ruwa ne yanzu haka ma na ba'atuna muna yin bincike ne ina za mu samu ruwa an gane ko ba'atuna ba'atuna nasihum mun sun aiko mu ne don mu shayar da su ruwa min alma'i daga ruwa da dai sauransu shikenan sai suka ce to ku jira sai manzon Allah ya gama sallah manzon Allah idan da sallarsa ke da wahala sai yake tambayan su sai yake ce musu ko kuma su wane ne sai suka gaya mata sai ya ce musu wayannan rundunar yakin su nawa ne sai suka ce gaskiya mu ba mu sani ba sai ce an kun yi gaskiya za a sake ku za ku tafi amma idan kun yi ƙarya to za a kama ku za a ɗaure ku sai suka ce insha Allah mu gaskiya za mu yi laraba ba ta ƙarya fa tun a zamanin jahiliyya larabawa ba ta ƙarya tun a zamanin jahiliyya kenan musulmi bai dace ya ƙarya ba kenan Allah kare shi kenan manzon Allah da suka ce ba su san yawan mutanen ba sai ce abin da sai ce musu kamil qawm to nan wani in za a kiyasta su adadin su sai suka ce musu sai suka ce kai suna da yawa ya rasulullah sai ce to tunda suna da yawa nawa ne raƙuman da ake yankawa a kullum kam yanharuna kulla yaumi raƙumi nawa suke sukewa kullum Bala ta ce, Yawman tis'an wa yawman ashara. Wata rana tara, wata rana goma. Bala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam ta ce, Al'aumu ma bai da tis'umi'atin ila alfun ko ilal al. Tsakanin ɗari tara da mutum dubu yawan su bai wuce haka ba. Kaga wannan daraja kenan ta manzon Allah. Kawai daga abincinsu ya gane yawansu. eh wannan sai wajen annabi zaka samu wannan sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to fa man fihim min ashrafi quraish su waye da waye a cikin su daga cikin madaukaka quraishawa sai suka ce akwai utubatu abun ibn rabi'a utubatu ibn rabi'a wa shayba ibn rabi'a da abul bukhtari ibn hisham da kuma hakim ibn hizam da nawfal ibn khuwailid da haris ibn amir ibn Naufal da da wada imatu ƙa'imatu bin adiyi bin naufal da annabar bin hari wannan ɗan jaridan nan da muka yi bayanin shekarun jiya wacce sannan kuma wa zama'ata bin aswad wa abu jahal bin hisham wa amayyata bin halab da dai sauransu da abna'u hajjaj da kuma suhail bin amru da amru ibnu abduwuddu fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an-nasa manzon Allah da ya ji wannan fa aqbala ala nas sai ya fuskanci sahabbai ya fuskanci su ya kalle su haka sai ce hadhihi makka wannan ita ce garin makka gabaki ɗaya wannan da aka lissafa yace su ne garin makka alqat ilaikum afala zakabriha ta jefa musu ta jefa muku hantar ta gabaki ɗaya a gare ku sai da kuka yi da hantar makka manzo Allah yana shajja sahabbai zama sadaukai rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ma'ana yana nuna idan aka kashe waɗannan mutane an kama garin maka a hannu kuma haka aka yi duk da baki ɗayansu sai ga su an zo an kakkake su an jefa su a cikin rijiyar badar daga nan maka ta zama ta musulmai duk da haka ba a shiga garin maka ba allah cikin rahmarsa allah bai ba da izinin a je a shiga ba sai da bayan duk an gama waɗannan ayoyi suka sauko na yaƙi uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir sannan bayan an ci yaƙi aka samu ganima to lokacin kafin a gwamza ai a ganin ido Allah da kansa shi ya siffanta wannan filin yaƙi yan geographer ba suna zane-zane ba ce waje kaza a sa maka map za a gane kaza yanzu an ci gaba har gidan mutum har layinsa har ɗakinsa za a ganshi ma a zaune duk abin da yake za ka iya ganin sa yanzu an ci gaba ana gane mutum haka ko ba a gani ana gani da waya ka za ka gani duk inda mutum ke inda akwai taraka akwai wani magana kuma ta kare sai dai in ba waya a cikin shi duk inda yake a faɗin duniya za ka iya ganin sa dan su duk sun ƙuru daji da ya shiga sarƙaƙƙiyar daji za ka iya ganin sa haka ne ko ba haka bane ana ganin sa to Allah ne da kansa ya siffanta filin badar dan yakin ba kankanin yaki ba inda sahabbai suke rairayi ne wanda doki baya iya tsayuwa a wajen idan suka tsaya ma kasar tana zamewa tana zamewa can wajen kafirai kuma waje ne wanda dandamali kasa ba ta zamewa shi kuma abu sufiyan ya riga ya silare ya riga ya gudu sahabbai suna ta ganin abun yakin za a yi shi kuwa za a yi shi kuwa ko ba za a yi ba za mu koma ko an yakin nan Allah ta yujadilu naka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzuru wa idh ya'idukum Allah ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati تكون لكم ثلاثة ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره الآن ويقعد أدابر الكافرين بني أو بني أي كم بني نعي ويقعد أدابر الكافرين إنا فتا أم فهمتا Allah ya ce suna jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabbai kenan suna ganin kamar ana kora su zuwa ga mutuwa ne kamar suna kallon mutuwa kamar ɗan sun je kawai kashe su za a yi yanzu yanzu nan to ita kuma nasara a hannun wata ce wa man nasaru illa min indillahi al-aziz al-hakim wa man nasaru illa min indillah inna allaha azizun hakim ina fata an fahimta nasara kullun a hannun Allah kar ka ji tsoro in an fitar da awa ayi da awa ba gudu ba ja da baya ayi da awa yadda ya kamata nasara tana hannun ubangiji Allah shi ke ba da nasara a fahimci addinin musulunci shikenan sahabbai Allah ya kara musu yadda sai suka tsaya saboda biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine nan Allah yake gaya mana Allah ce idza antum kutuna mana yayin da ku innan gabaki daya bil udwati dunya ku musulmai kuka kasance akan gaba ta kusa da Madina tsakanin ku da Madina duka duka bai wuce mil shida ba ko wani abu makamancin haka wa hum su kuma kafirai bil udwati al quswa suna kan gaba mafi nisa daga garin Madina warrakabu asfala minkum a lokacin su kuma ka rasa ayari na Abu Sufyan suna kan ƙasa da ku Allah ce a wannan lokacin walau tawa'attum da ake kun yi alƙawarceceniya da su da ake kun yi alƙawarin za ku haɗu a Badar Allah ce lakhallaftum fil mi'ad da kun saba cikin cika alƙawuran nan da kuka dauka ba za ku iya cikawa ba saboda halin da aka samu kai a ciki na tsoro da firgici walakin sai dai Allah yayi haka ne ya qadiya Allahu amran domin Allah ya zartar da wani irin al'amari kana mafa'ula wanda dama tun ya kasance abin aikatawa ne sai an yi haka don haka Allah ya riga ya ɗaure zuciyarku ya ba ku nasara ya ba ku galaba amma a ganin ido ku ne ‘yan kaɗan kafarai sun ninnin kaku ga baki daya amma Allah dama ce kan min fi'atin qalilatin galabar fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma as-sabirin sau da yawa jama'a ɗan kaɗan suna suke rinjayar jama'a masu yawa dama a kullum Allah yana tare da masu haƙuri kamar sunna a haka take lokacin da ake wa'azi a nan Allah ka ji an malam da rahama duka duka mutane sai ka irga mutane mutane sai ka irga mutum ɗaya biyu uku hudu goma ishirin talatin sai ka irga mutane yanzu yau mutane za su irgu a nan ba za su irgu ba wannan daga Allah ne wa man nasaru illa min indillah nasara ba ta zama ba face a wajen Allah take malam sun sha wahala akan sunna mu ma mun sha wahala bare su malam mu ma mun sha wahala na sha fada wa yamkuruna wa yamkurullah wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka Allah ta wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wa makaru makara wa makarna makaran wa hum la yashurun Allah ta fanzur kayfa kana aqibatu makarihim anna dammarnahum wa qawwahum ajma'in Allah ta fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'lamun Allah ta wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun haka magana ta kare kullum masu jin tsoron Allah su Allah yake mara baya su Allah yake tsere amma nan wajen wanda ya fito akan sunna duk fadin garin Maiduguri akan izala kira izala tsagoran sunnar ba gudu ba da ba wallahi malami ya dauki bakin jini gaba ki daya yanzu in izalan yanzu bai san ma menene wahala ba wani ma bai san ma menene ba bai san ma tarihin da aka yi ba bai san gwagwarmaya da aka yi ba nan NSO anan suke zama wallahi lokacin itace ne ba gini ba NSO nan suke gadin su babanmu anan wajen anan suke zama daga shi akwai alaji ɗaya ba Allah ji kansa da rahama su suke gadin su malam Usman malam Usman naka su ire-iren su su malam Alhaji Ibrahim ne gaskiya tarihi ne ba zai manta ba fa'idan wa'annan bayan Allah su malam Isfali su dan ya'u mai goro su malam Sa'idu mai kilishi wa'annan tarihi ba zai manta da su ba su ne as-sabiquna as-sabiquna fi sunnah wanda duk mutum da za a yi anan duka duka su goma sha biyu ne malam ya ja faɗa maiduguri da yoyi duk sun haɗu kenan maiduguri da yoyi mutum goma sha biyu as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabu fi jannati na'im insha Allah yanzu ba a san wahala ba wani ma baya kama sunan su ballantana ma ka san ga suwaye suka yi gwargwarmaya wanda haƙƙi ne a kama sunayen su a musu addu'o'i na alkhairi wanda da ba tsaki wannan bakin jinin ba da ba a san ma sunan ba sunna a izalance a fito na fito ba gudu ba ja da baya ba ce ne na ce ne nan gidan almajirai sama da mutum ɗari uku ne zabiya kowa ne nake biya maka wannan duk wanda ya sani ya sani alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu a cikin a cikin almajirai aka haife mu a cikin mutane muka tashi da aka mu almajirai ne kan tagarya kuma mun gode Allah da abin da Allah ya bamu Allah ya kakkara mana ya ninninka mana haka duk wani wanda zai faɗa kawai kana kallon sa ne da ido amma sunna an riga an sha wahala akan sunna kuma sunna ta kafa addu'a ake kullum Allah kafa sunna kuma sunna ta kafa da ko ina kowane gida in nace wallahi ba ko ina akwai ahlus sunna ba zan yi kafara ba sai dai ka je ka samu mutum yana koyewa amma wallahi bi ƙarya ne ta bai fahimci sunna ba ya fahimta eh koyar ma a dani yanzu kowa ya fito samarinmu yanzu kansu ya waye kansu ya waye yanzu za ka tsaya wani yana yawo da hankalinka kana amfani da ra'ayin wani akan addini bayan ka san in ka mutu kai kadai za a binne ko kun yi za a binne ko zai taimaka maka wani ma kudin likafanin ka ba zai bayar ba wallahi sannan kuma ka zo kana jin tsoron sa akan me kana jin tsoron abun halitta irin ka wanda yake da uwa yake da uba irin ka ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsira duniya ka tsira a lahira ka samu aljanna a gidan aljanna ka samu firdausi a gidan aljanna ka kalli manzon Allah kallo na annuri in ka kalli manzon Allah maganar bakin ciki ya kare Allah ka nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tada mu a tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka zakar da mu aljanna tare da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma kana kauce kauce yanzu musulunci ya zo mana bulus mun same shi a cikin sauki mun gode wa Allah Ubangiji sai ya ce, a wannan lokacin da aka same su, su sun riga sun tafi. Allah ce walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'at walakin yaqdi Allahu amran kana maf'ula. Sai ce ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينا وإن الله لسميع عليم Ubangiji subhanahu wata'ala yake mun yi haka ne liya halika man halaka an bayyana an bayyinatin an gane ko domin wanda zai yi imani yayi imani da hujja wanda zai gane addini ya gane addini da hujja shine wanda zai rayu ya rayu akan hujja liya haya man hayya an bayyana liya haya man hayya an bayyana domin wanda zai rayu wanda zai musulunta ya musulunta akan hujja wanda zai fahimci addini ya fahimci addini akan hujja an gane liya halika man halaka an bayyinati liya halika man halaka an bayyinati domin duk wanda zai duk wanda zai halaka duk wanda zai halaka da kafircinsa shine na farko ko domin ya kafirci akan hujja domin duk wanda zai kafirta ya kafirta akan hujja ya zama cewa ya ga dalilai na musulunci shine kawai ya so ya kafirce an gane ko sanan wa ya haya man hayya ko man hayya an bayyana haka nan wanda zai yi imani da Allah ya yi imani da Allah akan hujja shi ma ya san ya ga hujjoji iri da mutu ba wai dabo dabo aka masa ba wa inna Allah la sami'un alayhi kuma lalle Allah mai ji ne ga zantattukan ku alimun masani ne da halayen ku to idan mutum ya kafurta yanzu ko mutum ya ƙi fitowa kan sunna ƙarara ya nuna kansa zahiri yanzu wannan shine yesu shine yesu in ya kama ka hijira ma ka bar garinku in ya kama ka hijira ka bar anguwarku in ya kama ka hijira ka bar gidanku shine ka zama cikakken ahlus sunna kenan shine kai koyi da shugabanmu farin jakada shugaban halittun duniya da lahira khalilur rahman wa kenan Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam shi kuma ya yi koyi da kakansa annabi Ibrahim wacce kazallahu Ibrahima Khalila lokacin da ya bar gidansu baban sai ce ka kaurace min wa jurni maliya ka kaurace min bana son ganin ka tsawon lokaci babansa mahaifi ce bana son ganin ka tsawon lokaci me yasa saboda annabi Ibrahim ahlus sunna ne annabi Ibrahim annabin Allah ne mursali ulul azmi da haka babansa ce ka tsaurace mu annabi ibrahim bai ce baba ni na daina ba bai fi haka ba sai ɗari kayansa ya rataya ya ce so baba shiken baba zan bar ku baba zan tafi wa atazilikum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ya dauko kayansa ya zo bakin kofa ya so baba salamun alaik salamun alaik baba amincin Allah tabbata a gare ku nikan na bar gidanka da yau amma duk da haka sa astaghfiru laka rabbi da sanin zan roƙa maka gafarar ubangiji ka duba bege tsakanin da da uba amma babansa ya riga ya butulcewa Allah a cikin suratul tauba Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم la'awahun alimun abinda Allah ya faɗa ke istighfarin da annabi Ibrahim ce zai yi babansa fati alƙawari ne ya dauka wa kansa kuma ya cika ya cika alƙawarin amma da yayin da ya gane babansa makiyin Allah ne sai ya kubuta daga hanyar babansa ba shi ba shi har ya bar duniya ba shi ba babansa manzon Allah ce ran tashin alkiyama za su haɗu a filin alkiyama kan baban annabi Ibrahim yayi gashi kura-kura buzu-buzu zai ce wa ɗansa na yi imani da kai a yau annabi ibrahim zai ce ai yau babu imani baba yau imani ba zai yi amfani ba yau imani ba ranar imani bane imani ya riga ya wuce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'san yayin da aka tsanani yayin da ka zo zaka mutu rai ya zo karankarma ka ce ka tuba Allah baya karban wannan tuban wala tajib tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza habara ahaduhumul mautu قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما sai da ka zo ka gama sharholiya ka gama shiririta kana da ƙarfin ka duk baka tuba ba ka gama duk abin da kake ba da alaka bale da ba a duk kai ka zo ka ga azra'ilu ra'ayal ayn Allah ya zaka da tuba Allah ta ba karba ba Allah ta ba karba ba ana tuba ne da ranka da lafiyarka ila bayan ka tuba ba za ka ci sati ɗaya ba ka Allah sai karɓe ka sai hadisin manzon Allah ya yi aiki a kanka hatta ma ya kuna bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiq alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhuluha abin da zai sami maka gida in Allah ya maka wannan Allah ya maka kamar ka tarda abin da yake shine daidai kuma Allah ya taimake ka Allah ya tafa farin garin ka farin nono da farin siga sai kuma kyakkyawan sha Allah ka shayar da mu na gidan aljanna an gane ko to duka wannan abin da yazo kenan duk ya faru a wannan lokaci amma idan mutum ya yadda ya fahimci addini shine ya dafu da kansa to wannan ya halaka da kansa akan hujja ne shine ya halika man halaka an bayyinatin domin duk wanda zai halaka ya halaka akan hujja ma'ana duk wanda zai kafurta ya kafurta da hujja wa ya haya man hayya an bayyina duk wanda zai yi imani yayi imani akan hujja wa inna allaha lalli alla la sami'un majid ga da tukun kusannan aliman masani ne da halayen sai aya ta gaba إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولوريكهم كثيرا لفشلتم ولتنابعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور ubangiji subhanahu wata'ala yace udhkur ka tuna mana ir yurikahumullahu qalilan yayin da Allah ya nuna maka su a cikin baccin ka ɗan kaɗan an gane ko sai ka tashi a bacci murna daɗi ya kama ka da farin ciki ka gaya wa sahabban ka musu albishir Allah ce walau arakahum kathiran da a ce Allah ya nuna maka su su da yawa ne lokacin da ka gansu ba ‘yan kaɗan ba ne su da yawa ne, Allah ce lafashiltum, ai lajabuntum da kun tsorata ga baki ɗaya, wala tanaza'atum da kun yi jayayye ne a tsakaninku, da kun yi saɓani, ai ikhtalaftum da kun yi saɓani wajen shawarwarinku, fil amr cikin al'amarinku, shin za mu je kuwa ko ba za mu je ba, shi ne a tanazu jayayya, ka rinka jayayya da ɗan uwanka akan gaskiya ka san shi ne mai gaskiya amma kana jayayya da shi ko ka san shi ne mai gaskiya amma kana jayayya da shi wannan shine at-tanazu an gane ko da sai ku rinka irin wannan jayayye ne ya tsakanin ku da su to amma da Allah ya karanta maka su sai ka musu albishir sai farin ciki sai ya kama su gabaki daya walakin Allah sallam sai da Allah ne kawai ya kubutar da ku a wajen wannan yayi domin a ganin ido inda kama mutane ake za su iya kama ku da hannu za su iya kama ku da hannu kowa ya ba wanda yake so ba ma sai an sa ta kuɗi to amma nan Allah yana so ya nuna mana me nasara tana ga musulmai nasara tana wajen musulmai kamar yadda muka gani a banan nan ma nasara tana ga musulmai a ko ina musulmi in suka tsaya da musulunci da gaske kullum su ne masu nasara domin wadinil haqqi li yuzhirahu kar kuma da wannan aya al dini kullihi walau kare halmushir kuna aul kafirun kai da musulmai sun sha ƙasa a wannan ƙasa tamu a yau me kike tsammani da wa'azin ma hana za a yi wallahi malam sai abin da Allah ya yi sai abin da Allah ya yi kuma da kana cin mota za a kira ka alaka ta hancinka ba ka ne musulmai kai ai mai yawo amma Allah cikin rahamarsa sai Allah shi ya san yadda yi Allah sai ba musulmai galaba ya zama muslim muslim wani muslim umma muslim muslim muslim a kasa duk musulman yawa yi ina wata an fahimta wani daga Allah ne Allah ya yi haka ne don karfafa addinin musulunci kuma musulman muna musu addu'a kar su ba musulunci kunya Allah kuma ya karfafe su da littafin Allah su kwatanta shari'a da littafin Allah su rinka tambayan malamai matsaloli na addinin musulunci akan lamarin mulki saboda musulunci ba abin da ya bari siyasa tana cin shari'ar addinin musulunci in kana so ka yi shari'a tsabtatacciya halaliyacciya halalacciya an gane ko daddaya siyasa ta musulunci mai kyau tsarkakakkiya ta halal ba tiri na tiri ba wani gamo da shubuha ka karanta addinin musulunci malamai za su fayyace maka gaya da za ka yi gaya da za ka yi wallahi malam a shekara biyu sai a gina mai dubur kaf ka je ka daga kasa gane Maiduguri ni Maiduguri ne kuwa ko ko ko Dubai na zo ne ya dai fly over ba ɗaya ba biyu ba za a yi sama da biyar a Maiduguri post office a yi kasuwa a yi kifi a yi can tashin kano a yi na menene express a yi in ka ji kawai kari kawai da kana tafiya du saboda kasa kawai ka gasa gari a maiduguri kake kawai ka daga nan sayan barkawai na musulunci ana maka salamun alaikum udkhulu hadi salamin aminin ka zo birnin shehu kenan birnin zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya da haka sai Allah ce walau ala walau arakahum katiran da ake mun nuna maka su su suna da yawa a cikin baccinka da fashiltum ai da kun tsorata wala tanaza'atum kuma da kun jayayyeniya da kun samu sabani fil amr cikin al'amarin wannan yaki da zaku fita walakin Allah sallam sai dai Allah ne ya kubutar da ku Allah ya ba ku nasara ya taimaka muku a wajen wannan yaki innahu domin shi Allah alimun masani ne bi zati sudur da ma'abociyar kiraza take zuciya kenan da haka ina ga za mu tsaya ya koyan wa kan wannan gabar aya saboda yanayin lokaci insha Allah a gobe sai mu ci gaba da bayani akan yakin badar yakin dai bai kare ba insha Allah dama sura tana magana ne gabaki daya akan yaki alhamdulillah ala zalik amin ya rabbal alamin wa alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah kare mu gaba daya jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam abinda muka kanta na daidai ubangiji Allah ka bamu ladansa kuskure da muka yi ubangiji Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب jama'a mu yi tawassuli mu yi karanta ayatul kursi kamar yadda muka saba ubangiji Allah ka saka wa kowa ya akai Allah ka duk an malam da rahama Allah ka sa malam ya huta Allah ka duk dukkan iyayen mu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa Allah ka musu gafara mu da muke da rai Allah ka sa mu cika da imani ba sai maka wannan makaranta Allah ka saka musu alkhairi masu roƙon addu'a da mu da su Allah ka biya mu dukkan bukatun mu na alkhairi yau ga kun dan uwa ya bugo min waya musamman takanas ta mai duguri yace yana neman addu'a Allah ubangiji ya bashi haihuwa da aka masa shi a cikin addu'a Allah ka bashi ƴaƴaye nagartattu zara ta ahlus sunna da dukkan musulmai gabaki dai Allah ka bamu dukan mu ya ubangiji Allah ka bamu mu'minai masu tsoron Allah ya Allah ƴan matan mu Allah ka basu abokan aure na kirki zawarawan mu Allah ka basu abokan aure na kirki samarun mu Allah ka basu abokan aure na kirki tuzuran mu Allah ka basu abokan aure na kirki ya Allah duk wanda yake neman abin da yake nema na kirki ubangiji Allah ka bashi na kirki ya Allah Allah ka taimake mu da taimakonka ya Allah in ka san mu Allah ka ba su riba mai albarka Allah ka ba su riba mai albarka Allah ka ninka musu abin da suka rasa ya ubangiji Allah ka kare afkuwar abin a gaba ya Allah Allah ka sa shine na farko kuma shine na ƙarshe ya Allah Allah ka kare irin wannan musiba da ta faru ya ubangiji Allah ka taimake mu da taimakonka ya Allah wannan kasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata da abin da lafiya da ci Allah ya Allah ka cire hasada da gashi da mugunta da girman kai da gilli da hikiri da talauci a cikin rayuwar mu ya Allah Allah ka sa mu zama ikhwanan ala surulil mutaqabilin ya Allah shi gabanin mu da sarakunan mu na addini ubangiji Allah ka mara musu baya Allah ka tallafa musu ya Allah Allah ka taimaka musu akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malaman mu na Maiduguri ya ubangiji Allah ubangiji ka hada kawunan mu gabaki daya ka hada kawunan manyan malaman mu ya Allah da mu kananan almajiran su ya ubangiji Allah ka hada kawunan mu ya Allah Allah ka ba mu dacewa ya Allah kan tafarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ba mu ikon faɗin gaskiya a tsage ta a warware ta a daddaga ta kowa ya gane ta ita ce ita ce eh abita abita sak ya Allah Allah ka mana haka ya ubangiji Allah ka ba mu ikon mu danne ƙarya mu taka ta mu tona rami mu binne ta mu jana'izar ta ubangiji Allah ka ba mu nasara ya Allah gabaki ne mu tausili mu karanta ayatul kursi Allah ka amsa mana بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيئون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم انصرنا في الدارين يا ارحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع اعمالنا يا ارحم الراحمين يا ربنا حمدنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما انت ولينا فنعم المولى ونعم النصير اللهم انصرنا بغير حساب ولا عقاب يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوة الا بالله يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين برحمتك نستغيث والحمد لله رب العالمين